إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu ta'ala ya kaddara mu a markasa ahlus sunna wal jama'a wanda kuke turare wanda jami'in Allah kaddara daga nan talatin juma'a na karkada da magaran jamhuriyar Nijar yau insha Allah muna Laraba 19 ga wata na Rajab hijira shekara 1445 19 da watan Rajab hijira shekara 1445 wanda ya dace da 31 ga watan farko 2024 a muna cikin littafin riyadu salihin insha Allah yau za mu yi darasi na tara cikin littafin riyadu salihin insha Allah darasi da ya gabata mun hara babu sabar wanda kamar da yadda ya alkawali cewa zai fara bude babi da ayoyi na alkur'ani ta kuma shiga hadisai kan mas'ala kenan mun kare ayoyin za mu shiga hadisan ne lokaci zo ƙarshe kenan akwai tambaya guda wanda wani ke cewa mutane ne guda biyu ɗaya ya yi yawan harda kuma ɗaya ya yi kyautata ƙira'a ta alkur'ani wanne ya kamata a sa limanci lalle annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fali umukum aqrakum li kitabillah an zai muku limanci wanda yake karatun alqur'ani to lokacin sahabbai kusan duwan da ya kiyaye kusan abin da yake niwo kin qira'a yawan qira'a su yake ba manta a wancan zamani wanda yawan qur'ani kace a kasara kuma qur'ani wani tafsiri wanda yake yawan hadda qur'ani yanzu suna qira'a ce yanda yake qira'a to kuma yanzu anan kace wanda ya san qira'a tajwidi wanda bai sani ba ka gaskiya wanda irin gaira magarubi a jami'ar rali na wanda babu wani magana harafi daidai babu ka'ida ta kira gaskiya wannan bai limanci mataka akwai wanda ya kira ko da sura guda ce abinda ake so ƙura'an kan ya lagace da zai sulo nan waka tilawati wanda ka yi nuna nabi wani kan da ƙura'an karatu na hakika wadda tulu ƙura'an tartila ƙura'an na akan da shi daki daki yadda aka saukar da shi na haka gaskiya mai karatu wanda babu ka'ida duk da yawan har da shi wanda ya iya harda wanda ya iya kira a yanda Allah inda ake ta ka'ida shi kamar ta sa limanci ko da fatan shi kaɗan ne gaskiya magana don wancan kuskure ne ma yake amma kai sa sallah ta zo akwai matsala ta fatiya kenan gaskiya kuma ba fatiya babu sallah haka nan zaka za a asara wajen neman lada a asara gaba daya gaskiya wanda a samu wanda ya iya kira a sa limanci shi da ce gaskiya wanda ya iya kira ko da kaɗan ce ita ta yi kurin sai magana ta hadisin zamu fara na farko bayan ayoyi na alkur'ani dai akan bayani jan hankali da mahimmancin haƙuri yadda Allah ya umarni akan yin haƙuri kuma ne bayani haƙuri yakan zo akan ibada bautar Allah da haƙuri haka barin haramu ya buƙata haƙuri haka haƙuri akan kadara mai kyau mallan mara kyau haka haƙuri akan mu'amala da mutane duk wannan haƙuri dai yana da muhimmanci a cikin addini kwarai an ja hankalinmu na soshin alkur'ani mun ji wanda suka ja hankalinmu akan yin haƙuri yanzu hadisin farko kan wannan babe كندر اسم كنان يو من أدرس يو نتركه وأنا أبي مالك الحارث بن عاصم العشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغدو فبائع نفسه fa mu'tiquha aw mubiquha abin da yake wannan ruwaya cewa yanda ruwaya take da Abi Malik al-Hazm bin Asim al-Ash'ari yana bada labarin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce at-tuhuru shatrul iman tsarki shine rabin imani to ina karantar da wannan muhimmancin tsarkaka ko kyautata tsarki balle magana arwalla wanda dan sallah ita ce jigo babba a cikin aruka na ibada wanda ita kuma san sallah kanta ba ta karbuwa sai da tsarki wannan shi ne jigon kinan da tsarki yana da muhimmanci kwarai a cikin addini an ba shi matsayi na rabin ɓangaren imani da malamin na cewa da aka ci shakar ba'ana da kamar abin za a raba daidai kaza shi dai ya ɗaukar kaso mai yawa mai gwabi cikin musulunci cikin imani kwarai yana da muhimmanci kinan kulawa da tsarki kuma tsarki karami a rola babba na janaba mata ne haila ko nifas ya ce walhamdulillah ta mala'ul mizan kalmar alhamdulillah tana cika mizani wani ya karantar da mu da lada ko gwabin ladan alhamdulillah tana da girma a kan wajen awo gobe kiyama shi ne mizani da gobe kiyama da mizani ne mutane ka samun matsayi ko na ƙasa ko na sama da awon da aka maka to aka gaya maka alhamdulillah tana cika mizani wa subhanallahi walhamdulillah tamal'an yace aw tamalau ma baina samawati wal ard ya kana lafazi biyu subhanallahi walhamdulillah wannan kalma guda biyu shin ta tamalau ko tamal'an inda kalma biyu ce dake nan suna cika kalmar subhanallahi walhamdulillah tana cika sama da ƙasa yawan ladansu yana cika sama da ƙasa abin da tsakanin sama da ƙasa tsakanin sama da ƙasa sammai da ƙasa ta dai ba girman ladan da baka sawar abin kana adin a sai abin ne mai ladan gaske wa salatu nur kuma yace sallah haske ce ita take haka kama bawa kyakkyawar rayuwa a duniya haka lahira tashi cikin wanda yake sa nurun bai na idima biya mani ka tashi cikin wanda haskensu suna tashi ilin kabari suna samun haske gaba damace gabansu da damansu nan muna ya ce da ke nan matsala ce ta karantar da kai sallah ita ce haske haske kiraye ta ya ce wasu sadaka ta burhan kuma sadaka hujja ce na an ce hujja da kake rikewa ma'ana yin sadaka hujja ce da take tabbatar da imanin mutum ka yi aiki kwadago ko ka nemi kudi ko ba ka za a yi wani abin mulkinka ne kana iya bukata da shi ka ci ka sha ko ka yi bukata ta morewa amma yi ka ɗoka ka ba da wani kashi ga wani imma agaji ga wani ko aikin addini wani abu dai na neman lada gobe kiyama sai sadaka abin da ake dama sadaka abin da ake neman sakamako a wajen Allah subhanahu wataala shine sadaka abin da ake neman lada a wajen Allah kenan huddawa ka bada iya hujja ce akan imanin mai bada don wani sai ka kamar yiwu asara ce ma yi in wakana gaba abin neman ladaka ne ma irin abu na wajibi wanda wani iya bakin ciki sai gani kurin ya zaɓi da kudin masu yawa da ya bada balayar masu dukiya marasa imani ne ya ba labarin wani bawan allah da allah mai cikawa ne ya tafi ya barasa duke ya hudda ya zo tsaya gaban dan wace kaiwa ne wallahi kudin gasa na kasa ba da su miliyan 20 da naku wajen ban miliyan ya fi yadda zai da su shi iya kurin ga yauni ya hudda ya bada ya buga ya sharta kai wallahi shi da ta kudin wannan koma ya da su san ba ka yi da su koma da kudin kasa ba da yi na wannan wace ga mini beauty ba sai take labarin wannan wani shi ma Allah hore mai a wata kasa ya yi kowa dangi shi wajen miliyan 20 a wannan bankin ta kusan tasha aka aiko kudin wajen shi wajen babban miliyan ne a wata ƙasa yake allah basu arziki yan uwa aka kira wanda aka musu kowa ga zaba shi miji ka kaza ji aka dangin gaba da aka aka shi kwasai fami aka da kowa ban zaba shi kurin an jima kun hege wannan kudin kun sai ya koya aka yi aka bulokin kudin kun ce bai iya ha ayi da sai ba ayi da sai ba kowa rai da yasa kuma ya kawai ne da yasa musulama abu da ya iya wani zai iya da sai ya kudin ya kashe su irin kudin ma'aikaci dan biya wata da ya kashe kudin sun kashe kudin kuma na garagwala kuma kudin ya aiko kudin sai ya ce ai bulokin su ta ƙarshe kudin sun koma can inda ya aiko su an mai da su kun zara kun bala'i haka kun yake ka ka ba shi imani ne sai kamar duk abun wajen ban miliyan wani za su komo bai tunanin da bashi Allah bashi to shi ne kira shi kiran sadaka tana hujja ce kan imanin mai bada magana kenan kuma to sadaqatu burhan wa sabaru diya kuma haƙuri haske ne iya saka mutum rayuwa haƙuri kan komi sai ce wal ƙur'anu hujjatu laka wa alayka shi kuma ƙur'ani hujja ce gare ka ma'ana ka rike ka yi aiki da shi hujja ce a wajenka aw alayk ka ji ka yi aiki hujja ce za ta hau kanka kin za ka kenan in ma ka yi aiki da shi a baka lada ko ku ka yi aiki da shi Allah ka maka akan wannan hujja ta hau kanka shine hujjatu laka wa alayka hujja ce a wajenka ka yi imani da shi ka yi aiki da shi kana da madogara ta amfani da abin da ke cikin ƙur'ani ko ka ki aiki da shi ko ki imani da shi zai zama hujja ce a kanka za ka maka yana ma a ƙoba kanta sai ta kullun nasu ya gudu fa ba'i'un nafsahu fa mu'tiquha aw mubiquha mubiquha dukkan mutane suna wayuwa gari garin Allah na wayewa kamar zaman kana cikin kasuwa ne ka sai da kanka kasuwa kasuwa kake to garin Allah da ya waye mutane kala biyu ne fa mu'tiquha aw mubiquha akwai wanda zai yantar da kanshi kamar kasuwa kake a kadan sai da akwai mai yanto kanshi ma'ana daga azabar Allah yayi abin da Allah yake so kamar ya zama a ran nan ya yantar da kanshi daga kamun Allah daga azabar Allah aw mubiquha ko ko wanda zai halakar da kanshi kan saban Allah kenan an mutu gaba da an mutu yau kai da kawo ake wani zai inci kanshi a yau wani kuma zai halakar da kanshi me sai da kai yantar da kai kenan aikin neman aiki zamu da Allah kenan ka yantar da kanka daga kamun Allah daga azabar Allah kamar zaman kowa ya saka shi kamar a ce sai dai ke sai da kanshi to an kowa yawa gari ma'ana kamar mana kasuwa yake illa mai yan doka kamar zama yanci ne ka so kanka yan so kanka daga bauta ko ko wani zai halakar da kai shi kan azabar Allah nan duk wani magana ya kawo ta kan dalilin wasabar diya dalilin wannan kalma ta haƙuri haske ce kashi ya kada wannan dogon hadisi wannan rawah muslim وعن ابي سعيد وعن ابي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنهما أن الناس من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم ثم سألوه فأعطاهم حتى نفد ما عنده فقال لهم حين أنفق كل شيء بيدي ما يكون عندي من خير فلن أدخره عنكم ومن يستعفف يعفك الله ومن يستغني يغنيه الله ومن يتسبر يسبره الله وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر متفق عليه وانا رواه الإمام بخاري كان مسلم يكاو أبو سعيد الخدري كي تشوا wasu mutane daga cikin ansar kenan mutanen madina sa'alu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa atahum sun tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sun roke shi ya ba su abinda suka roka ya ba su sun masu alu a ƙara saka zawa suka tambaya da faɗin annabi ba su suna tambaya yana ba su iya ba su hatta na fi da ma'inda har abin da yake wurin shi ya kare shi ba tambaye shi ce babu ko hana an tambaya zai bada faƙala lahun hin an faƙa kulle shayin yadi lokacin da duk abin da ke hannun shi ya kare gaba ɗaya sai ke ce musu ما يكن عندي من خير فلن أدخره عنكم ba wani abu da yake hannuna da abin da yake hannuna ba abin da na ɓoye na taskance na hana ku babu ya ƙare ni ba abin da na ɓoye duka na abin da ke hannuna na ba ku sai ke musu wa'azi cewa wa man yasta'fif yufullah duk wanda ya kame kai daga ruwa kai daga roƙo wanda ya kame kai daga roƙo yufullah Allah zai ba shi dama kame kai mutunci zai dangana an ka kame kanka to Allah zai wadata ka baka bukata ka kame nan wa'azi na roƙo bai da kyau in ka kame daga roƙo Allah zai baka sai baka dama kame kanka da mutunci afafu wa man yastaghni binullah duk wanda ya wadatu da abin da aka bashi Allah zai wadata shi da wadatar zuci nan sallallahu ya cewa laysa gina an kasat ard walakin al-ghina ghina nafs nan sallallahu ya cewa wadata ba yawan kaya bane ba wadata yawan dukiya bane a wadata ta kika wadatar zuci kaga ne ya mallaki abin duniyar amma ba shi da hakuri akan kaɗan sai tura ga hebi ga shi ɗauke bai da haƙuri Allah kuma ya bashi abin mai ga wani bashi kaɗan ne samu haka ya godiya ga Allah ba gane ma matsalar da ke ciki kenan haƙiƙanin wadata wadata zuci kenan duk wanda ya wadatu da abin da Allah bashi to wanda yake kenan ya dangana Allah zai bashi wadatar zuci dan tace wadata ta haƙiƙa wa man yatasabbar yusabbiruhu Allah duk wanda ya haƙuri ya jimri Allah zai ba shi damar jimurin ya ɗauki haƙurin a kasa gane gajiyawar shi da haka sai ke cewa ma'oɗe a hadin ata hairan wa ausa mina sabar ba a ba ba wani bawa wani kyauta ba a baka wata kyauta ba mahi alkhairi mahi kwani kamar Allah ya baka haƙuri a rayuwa babu kyauta da Allah zai baka bawa wadda ta yi kwaɗi ta yi alkhairi kamar Allah ya baka hakuri innama yufa sabirun ajrun bi ghairi sa Allah sa mu cikin lafiya din dai nan mas'ala ce ta magana muhimmancin hakuri dan muna cikin baban shi wa ana abi yahya suhaib bin sinan radiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجما لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له رواه مسلم أبي يحيى صحيح بن سنان رضي الله عنه كيتشوى من زال صلى الله عليه وسلم يأتي عجبا لأمر المؤمن أبن برجوا ستي مايكي وأنا أبن برجوا kuma mamaki ga namarin mai imani wani abin abin burgewa abin mamaki halin mai imani ta shi mai imani inna amarahu kullahu lahu khair shi mai imani lamarin shi dukkanin kullun cikin alkhairi yake inda mai imani ne diyan da abin juya daji ko wuya alkhairi ne gare shi shi mai imani mummuni yace walaisa zalika da ahadin illa lil mu'min wannan matsayi dadi ko wuya din da tawadi ga sassa kace ko din da ga sassa him imani ba mu samu matsayin ba mu imani ba ba shi da matsala a rayuwa yace ga halin abin da yake shi kada yake da shi mai imani in asabatu sarra shakar fa kana khairan in ya samu alkhairi jin daɗi ya zo zai godiya ga Allah da abin da kawai wurin ciki ne zai godiya ya san wannan abin daga Allah ke kuma a san cewa da yin shakatun da zai dannaku e din in ya samu alkhairi zai gode kuma wannan godiya fakana khairar da alkhairi ce gare shi wani asabatu darra in kuma ya samu wata matsala shin daura saba zai haƙuri kan wannan jarabawa mara daji shi ma wannan haƙuri da ya yi fakana hairarla ya zamanto mai alkhairi haƙurin shi ma ladan shi daban na haƙuri akan wannan musulma muna labarin annabin Allah ayyub na ƙarshe Allah subhanahu wata'ala baya mai jarabawa yace inna wajadnahu sabiran ni'mal abd innahu awwab annabi ayyub dan wanda yawa mutane suka wa mutane fasara ta zalimci ko ta kabba ta kaga mutum cikin matsala sai a ce a wani abu yamma Allah kurin wani ba bai man Allah da kyau ya sa matsala ko matsala a cikin dukiya ko ma'ana da kudin su kare ne ko rashin lahiya ta take ta warkewa kullum abin gashi nan an buga an buga shuru kai wani kurin zamu Allah ne kama shi haka suke cewa Allah yakan kama bawa lalle to amma kai wa ga ma wallahi ne ma Allah Allah ya jarabawa ba abin da ya lahi kuna jaraba shi kuma iya san shi kai mai lahi ma Allah maka jaraba san ka ne ki daga komo amma wa mutane hukunci da cewa wanda ya samu matsala Allah Allah ma lahi matsala ce mun babban babban misali annabi ayyuba alaihi salam da kissar shi yanda matsayin shi na annabin Allah ko mun ce manzon Allah kuma mai dukiya mai zuriya mai aya wannan bawan Allah ya sami jarrabawa Allah ya mishi ɗiya suka mutu duka duka suka mutu ba da ko ɗaya dukiya ta ƙone ta lalace ba kofi lahiyar Allah ɗauke ta ya sami jarraba ta rashin lahiya yanzu ta manzu ba abu da ke yanzu ba dukiya ba da ya ta rashin lahiya ake kwarar cikin rishin lahiya Allah ya amshi duk wannan lahiya da iyan lahiya da iyan da duke da Allah amshi wannan ko na da musiba ta rayuwa ko na da ya Allah gama kada ci musiba Allah gama karanta kuma annabi Allah ne bazan Allah shi ma haka dai wannan ya ja baya wannan ya ja baya abokai su ja baya har matan duka suka bar shi sai dai sai saura ta je ta zo ta dangana da kudurar Allah tana mai hidima ita kadai har abokan su kai wannan kun ayuba na bai ma Allah su ma wannan bai na kun baban za wannan bai ma Allah annaba kun wannan ayuba kun lahi ma Allah ne kama shi kuma su ma su ma kamar sun yanke kamar cewa dai gurin shikenan Allah ne kama shi iya ci kusan jarba wata nawa shekara nawa a wannan halin a ruwa ingantatta tabbatattar ruwaya irin shekara ɗaya ɗaya shekara goma sha takwas sha takwas sun sai maka malam wallahi ni a dama na ta yi wallahi tun mun shekara biyar na ta yi abin wallahi malam ko na haya sun sai su ce maka wai mutum ya ce mawai abin wani shi yanzu abin ya yi ma'adda an ya kuwa ji abin da jini abin hanzu shiru wallahi malam hanzu abin haka wani mutane ga rashin sanin allah ne rashin sanin abu ne to kai wani annabi allah ne manzon allah ne kai magana addu'a annabi allah ne shi yanzu annabi ayub abin da yake shi ma shi yanzu iya ga dini wanda allah mishi wannan jirba hata kai yanzu ya raki hata kai mace raki Allah ka yi hata addu'a da ya ga akaikace annabi sun ne duru ce masu wata mutum masu rashin tare masu bituru shi ɗaya kamar na samu cutarwa wanda arhamar rahimin bi ba addu'a kai tsaye Allah ka ban kaza Allah ka yaye ma abu ya manyawa a a hata mutum ta yi ta baki ma wancan shekara mun cikin nima Allah wannan mu za mu kasa za mu gajiya shi ya ga har yanzu ya ga mace a yaye mace ma iya ga ya raki shekara goma sha takwas cikin hali zuwa na Allah kurin Allah ya kawo lokaci ya ƙare jaraba ta ƙare mata ta ta gari ta kawo abinci da ta zo kayan ta zuja mala'ika ya zo mai da albashir an ce wannan ka buga ƙasa da kake ƙasar da kake ga ruwa nan sabardin masharab ka sha ka yi wanka samu kuta sadin bardin masharab ka yi wanka ka sha iya shan ruwa ciki lahiya lauyoyinki ba a matsala ciki iya wanka duka jiki fata ta koma yadda take garas lokaci guda fata ta ya koma lahiya bawa gab mata ta dawo ya ta samu ayubu a wurin ta ce bawan Allah na mijina yake ta ce ayubu ya ce nini ta ce zara kaka zo da mijina nake nema ga mijina kaka zo da ni ga mijina nake nema ayubu ita ni ne sai ta daga baya bayan ta kun ta diwa kun ga shi ne yi abin shekara nawa sai ta kasuwa shikenan yanzu Allah ya ɗauke bala'i na rashin lahiya kuma Allah ya ce muka mai domin shi ɗiyan da duke gaba da wanda muka mun duka abinda ba taɓa wani ba ka mishi an ce wurin baga shi inda yake yin in yayi baga ta sha'ir manomi ana noma haka da ake tara sha'ir da ake tara alkama wurin da ake baga ake tarawa a bushe a sa bawo kurin wurin baga filin kurin haka mai ruwan zinariya shu kurin zinariya ta cika wurin tam wurin da ake alkama azurwa shu tam ta cika to ban kare ba zinari ya ga azurwa an kare da kudi ya kare ko an kuma Allah ce maka mai domin diyan malaman tafsirin su ce diyan ne aka taro wancan a wasu aka ba shi diya kamar su shi da Allah ce mu ba shi diya mai domin diyan shi kamar da Allah shi da Allah ka cewa inna wajadnahu sabiran ni'mal abdu innahu awwab mun same shi bawa ne mai hakuri da ce madalla da wannan bawa bawa ne mai koma zuwa ga Allah kenan kakkace da an jaraba ka ci Allah bai san shi ne kullun yi ma Allah ba sani ba kullun jaraba ta Allah mushi kuma kai saka mai kakka gajiya ma lahi ne ka koma ga Allah ka nemi warwara wajen Allah kura Allah yana jaraba ba ba dan kamar lahi ba kuma dan ya kara ma daraja ce wannan shine da yanzu kenan wannan ruwaya ta Suhaib bin Sinan ta karantar da mu cewa mumuni a kowane hali bai da matsala kuran in alherin ya zo zai godiya ga Allah ɗan matsala ta zo zai haƙuri magana kenan ta wani wani hali ne wannan gara ba sa ba mu ita ba mu imani ba Allah samun Allah masu imani wannan ruwa ta ta imam musulun wa an anas radiyallahu anhu qal lamma taqula an-nabi sallallahu alaihi wasallam ja'ala yataghashahu al-karb faqalat fatima radiyallahu anha wa qarba abata فقال ليس على أبيك كرب بعد اليوم فلما مات قالت يا أبتا أجاب ربا دعاه يا أبتا جنة الفردوس مأواه يا أبتا إلى جبير نعاه فلما دفن قالت فاطمة رضي الله عنها أطابت أنفسكم أن تعثوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم تراب رواه البخاري anas bin malik ke ba da labarin cewa lamma ta kula nabi sallama ja'ala ta gashin alkarbi lokacin da annabi sallama cuta ta yi yauni mana masara ko zazzabi ya yauni kursa laha ta mai yauni abin ya yi nisa kenan ja'ala ta gashin alkarbi ya zamanto damuwa ta tsananin rashin lahiya ta lullube shi ta wata ruwa tsasar bukari ta inganta abin ya yi zahi ya yunkura za ta sallah an kira ce an kira sallah an kira lokacin sallah ya kace na'am ya yunkura sai fadi koma zama yace aka mishi ruwa ya wanka aka mai ruwa ya zuba ruwa ya wanka ya wanka ya yunkura sai koma ya da su uku ke zan abu ya nisa na cuta ta nisa to zai a takace a wannan halin lokacin da musassara ko cuta ta yi tsanani sai fatima take cewa wa karaba abata yau bakin ciki ma'ana damuwar babana ta ce ta wannan kalma sai ce mata laisa ala abiki karbin ba da yau daga yau ba wata damuwa kan babanki ta kare daga yau wata damuwa ta kare daga yau kenan karshe daga yau wata damuwa ta kare babanki ta duniya an kare falamma ma lokacin da Allah mai cikawa sai ta kita ya abata ajaba rabban da ya abata jannatul firdaus ma'awa ya babana mana babana ya amsa kiran ubangiji da ya mishi ke zama na ban zuwa ga Allah Allah ne kuma ya amsa kiran Allah kuma cewa aljanna firdaus can ce makon babana musassama ta ce ya bata zuwa ga jibril muke jajen ko sanar da yakonka ma na mutuwarka ɗin kamar shi ne safi kinin da ke zuwa shi ne kinin an yanki kenan jibril ya yanki zuwa ga zuwa wanda ake aiko zuwa gare shi kenan zaka jibril daga nan ba kuma ma zawa ta kare a takaice dai ta mai da abin zuwa ga Allah da inda abin yake sai ta Fatima take cewa sahabbai lokacin da aka kare bindewa take cewa atabat anfusukum an taso turab al-zalama a turab shi yanzu ya kuka ji a ranku kuka zo manzon Allah ƙasa a saman shi kun bi da misali ƙasa ya ranka ya ga muku asan akwai damuwa ba sai madi wannan ba sai madi ba wannan ruwaya na Imam Bukhari ya rawaito ta wa ana abi zaid أسامة بن زيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحبه وابن حبه رضي الله عنهما أبو زيد أسامة بن زيد آه، أسامة أنت بن زيد بن حارثة زيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم برارن باوا مولى برارن باوا bawa ne ka ‘yantar da shi shine maulakinka asali bawanka ne abdi ne naka amma daga baya ya zama da tun wajici shi hadin ka kyace maulakin wani da manzana salama shi ‘yantar da zaid bin harisa wa hibbihi shi usama da ba labarin masoyin annabi sallallahu alaihi wasallam wa bin hibbi dan masoyin annabi sallallahu alaihi wasallam kwarai usama annabi yana son shi kwarai inda yake son baban shi ai wannan ta sa lokacin da algamidiya wata kai ba wata wata cikin mutanen masu matsayi a gari ta yi sata aka ce za a cire hannunta suka ya za a ce il gidansu kamar kabila kaza fami kaza an yi sata ha an cire mata hannu wannan abin gaskiya ba zai ba suka ga wata hanya za su bi rasa manzan sama yarda ka cire hannun wannan suka buga su kurin ba wanda zai yi magana ya ji sai usama kun san da annabi ke sai shi wani abin kun shi kadai zai yi aka isko usama suka nemi kamun kawa ta bangaren usama zai ta min alama ta Allah a soke wannan hukuncin yake hannu kama hazumiya usama ya zo kuma ya gaya annabi sallama ga abin da aka turo shi suna nema Allah wannan hannun wannan hatin ka aiki mata hannu matsayin gidansa kaza kaza kaza shine zan zaɓa zama kamar ya shafa'a kenan dalilin shi a ɗauke wannan hukunci jiski irin sauran kotuna irin sauran masu hukunci ne suka saba da duniya manzana sallallahu alaihi wasallam wani abu ya mai ciwo kwarai sai da ya hau mimbari ya ce jama'a ana ce ma usama a tashi kwafi hada bin hududullah usama za ka zo ka rinka neman ceto ka hana tsaye da haddin da Allah ce a tsaye da zana sanar da jama'a ce wa aimun lai lau an na faɗi mata binta muhammad sarakar ta ya duha ya ce na rantse da Allah ba wani ba makazumiya inda ma kuma ya ce binta muhammad ma ba sai da sanda ba inda faɗi ɗaya muhammad ta sata ce wallah zan yi hannunta haddin Allah za a haddace ba maganar maganar kama kafa musulunci babu wani dan wani jikan wani musulunci kodin egali kowa daidai ne ba dan wani ba dan manya ba dan kanana ba talaka ba ba mai kudi ba ba ba kowa hayi da kan gaban shi shine ai wani lokacin ruwan khatab an shi jabala ne cikin manyan mutane ne an kira ne jabala ne cikin wannan manyan mutane babban mutum ne ya musulunta ya zo aikin hajji ya zo umara ɗan rikiya mutum ɗari biyar ɗan rikiya mutum ɗari biyar da sun suna ba shi ya zo iya ɗawafi cikin ɗawafi sai wani taka mashi mayahi da ya juyo sai cire shi da biyar biyar cire shi biyar ya ce a ce wallah bin yarda bin yarda ya ƙara umar ya ƙara wata umar me aka ce wallahi bin da bina ramu aka da jabal aka da shi aka ce kai kamar ce nama da shi a wannan kina taka ni za taka maka za kuma da ce to abinda za a yanzu zai ka juya ya rama ce ni ni za a mara wannan talaka zai mare ni kuma da ce wannan ta huce yanzu babu nan wannan ta huce wani ni ta huce ne ce dole ya rama ko ya rama ko ya yi maka ista bari da huta ɗin shawara don mai aiki sai rida ya koma ya ce idan ka yi mutunci ya bashi da ka a babban mutum ne jama'a shi abu haka zai gurbin mata kai wannan ne kan za a ce a wurin ba a yi da'awa ba mutum ɗari biyar ya zo zai su mun ku kore shi don zahin kai haka mutane su yanzu inda kai kai za ka su samu zahin kai ne ka zahin kai yau mutum don ɗan ko talaka ya shi kenan a ce ya rama kuma hasa ya rida ya rida ma mutum ce zaman kan jiki kai ka zo ka wuta ba kai kama mutane su suke gudun wa addini bi su gudun mutane su suke yi wa mutum su ka bin su daidai da suka shi da ba su da musulunci ba haka neman umar Allah ba ya kara neman wai ya an sai daidai musulunci ya daidai da ku amma duk zaman kai shi doka gare shi doka gare shi ne ka zo ka shiga baka ya canza ta kai nan ka zo kana wani kenan a musulunci abu ne daidai ba wani wani dan wani to eh kenan ta kace muna yanzu magana Usama bin Zaid kenan kwarai annabi ya san shi dalilin da yake san baban shi Zaid bin Haris to shi me yake cewa shi labarin na Usama bin Zaid sai sama dan shi sunan baban shi Zaid ko sama dan shi Zaid kuma daga sa dan danka sunan babanka balle sai sunan babanka wannan kun bi hana wa a ce wata ko buka gonshi idan ban ka bashi kashi ya kan sai wasa sunan babanka ko baba ne baba baba bane ba dani sunan ne na baba ma danka ne ya sai baba baba gonshi bala gonshi ake ba ba ba gonshi ba ba ba haka kuwa ce wani maraya ne ba a bashi lalace la ba sami sunan muhammadu ba ba babu ga muhammadu a wani ba su bane ba sunan da sami shi ya shaka shi da yiwuwar kenan shi usama ke bada labari da ce arsalat bintun nabi sallallahu alaihi wasallam inna bini qad hutidir fashhadna fa arsala yuqri salam wa yaqul إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فلا تسبر ولا تحتسب diyar annabi sallama ta aika wa annabi sallama ta Zainab ce abin da ke jika Zainab Zainab ta dishi ta aika wa annabi sallallahu alaihi wasallama inna bin qad hutajar dana iya kokarin mutuwa kamar yazo iya kokarin barin duniya iya iya abin abin mutuwa tace fashhad kamar ana kai manzo Allah kare zo gidanta yazo ya ga halin da yaro yake ciki manzo Allah bai je ba fa arsala yaqulu salam annabi ya kamar sallama kusa mata sallama ko ga mata inna lillahi ma akhad na Allah ne abin da ya amsa Allah kayan shi da ma Allah ya amsa amma menene wannan ma aka dama abin da ya bada da ya baka bai wuta daga mulkin shi wa dama iya na matsayin nashi dama abin da ya baka yotar daga mulkin shi ba a baka ne kan ba kama a jace baka ku ba da zai ba a cikin mai mara lalata ta kunku wasu duki Allah da ya baku duki Allah har sana nan ta kuci har an za abin Allah ne da ya baka ma kenan abin da ya amsa daman nashi kuma abin da ya bada daman nashi ne ta kawo kullu shay'in dawo bi ajalin musamman ko ma menene a wajen Allah ba iya da ajali kuma Allah ya ambaci kayan shi kada ku sani ba ba na abin da sabo yazo fuji abin yazo wannan kamar ce ka zama ta doka sai mutuwa wannan mutuwa ta uwa wani mutuwa ba wani ba su naka ce dan ko ka tsaye tsaye ne a mutuwa kaida ce mutuwa ba tsaye bace ba kaida ce ba ga kuma kun yazo ba kun tsaye ne zo sai ba iya bayar sabo shi ba a kaida ce mutuwa ko Allah ya yanka mai nashi in ya kare kun mutuwa zai rashin lahiya ba rashin lahiya accident menene kurin ajali mutuwa zai kai ne ba gama amma Allah ya kare komai ya kare kun kowa a zai nan shi nan ta da suna gane ya kowa ka gani a cikin mun zaman jiran da ke kun zaman jiran tun daga ciki tun da ka busa maka rai zaman jira kake tun da ka busa rai to zaman jira kake wani a cikin ciki mutuwa nawa kai wata hudu ta taji ya motsi ta ce ya hasa motsi nawa suka yi a cikin ciki yaro a a yi shi ka ya ya abusa mai rai iya motsi a yi shuru ya mutu wani ana iya ya daga nan ya ƙari bai ƙara ƙara a ci a ji ƙaran shi amma shuru ya mutu wani iya rarrahi wani iya kaza to kenan kowa aka abu sami rai kun zama jira shi Allah mai ajalin shi kuma ya ambata kayan shi mun da mu sani ba ke da ce mata a ce mata kenan komi a wajen Allah iya da ajalin kuma da ya ambata da haka faltasibir wal takasib ta yi haƙuri kuma ta nemi ladan musiba a wajen Allah yace a ga ma da yashi dai nafin haka fa arsalat ilayhi tuqsimu alayhi li atiyanha sai ta aka tana da ce wallahi ya zo shi ta kusurma alayhi kuma ce wallahi wannan ka kaza kaman ka so su mun da mun abu su kuma laraba a da mutum su kaɗa yau na abu ya maka wallahi ka ci tona wallahi ka zo gidana yau sai ce wallahi ka zo gidana na ɗaura wani kuma dole ka kuma ka zo bai na kafara to ka kama idan kafara sai ka tsaya cikin iya cikin imani ibrahim kusum mutum ya rantsuwa kanka kaka bi kasa shi kafara ka biya mai bukatar shi iya cikin imani cikin kyakkyawan hali ibrahim kusum idan mutum ya rantsuwa kanka to wallahi wannan ka zo gidana kaga ce a bana zuwa kaga da kace baka zuwa kafara zai kace kafara da kace mishi kiran gari wallahi ka kaza to kai abu kace kai gari kace baka yi to tace tace wallahi sai yazo sai yazo da tayin kaza kun yazo kun to jin haka faqam wa ma'ahu sa'ad bin ubada wa mu'adh bin jabal wa ubay bin ka'ab wa zaid bin sabit ورجال رضي الله عنه yace da ta haka sai ya tashi tun tarin zuwa ta yaji da shi da sa'ad bin ubada da mu'az bin jabal da ubay bin ka'ab zaid bin sabit babin harsa wanda yake alƙari nan alƙur'ani zaid bin sabit yace wa rijalu da ma dai wasu mutane da bai ambato ba wannan manyan manyan ne da zai hodi wanda ya rike su yace kuma ya ce da suka tahi tare da su mazaje suna zuwa wajenta farufiya ala rasulun sallam asabiya aka miƙo ma annabi yaro Allah ka ga ka halin shi fa aq'adahu fi hijrihi wa nafsuhu taqa'a aka ba annabi yaro ya dora kan cinye shi ran shi yana fak fak iya kaman hutare iya dawara iya dawara ta hutare fa fadat aina annabi sai hawaye kare mishi hawaye din har hawaye fatat ainahu idan shi sai kado da hawaye ganin haka fa qala sa'ad wa nabi nubada sa'ad sai ce ya rasulullah ma hada sai ma ya rasulullah me wannan kuma kai kanka me wannan ya rasulullah kuma ya gadam da kai shi ya hawaye ce ma hada fa qala hadhihi rahmatun ja'alaha Allah ta'ala fi qulubi ibadihi wa fi riwaya في قل... ه... هذه رحمة جعلها الله في قلوب من شاء من عباده وإنما يرحم الله من عباده الرحماء وأن رواية بخاري ومسلم سنكاوة متفقا عليه سألت الشيء من ذلك يا رسول الله ميون ميون يا رسول الله ما هذا رسول الله ميون يا رسول الله فالنبي شمش هذه رحمة وترحمة وأن جعلها الله تعالى في قلوب عباده وترحمة الله كي ساوا وستك زكاة بايش tausayi ne wata ruwa rahama ce da Allah ka sawa fi qulubi man sha'a min ibadi cikin zakatan wanda ya so daga cikin baya bayan shi ya sa musu tausayi shine rahama tausayi to wa inna ma yarhamu Allah min ibadi arhama na bude kara mashi kuma haka sani wanda Allah kai Allah ke jin kansu a bayan shi masu jin kan wasu su ne Allah ke jin kai ke mai tausaya wani shi ne Allah ke tausaya kai haka ya gaya musu na duk da dogon hadisin dai kan maganar wata sabir ai haƙuri me ya zo ai haƙuri ba ne malada wajen Allah wannan sai ina wata ƙaƙashin kai bayan ta ƙaƙa ma'ana kurin tana kaɗawa tana motsi kamar shi da hawara kurin wa an su haif radiyallahu an anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala kana malikun fi man kana qablakum wa kana lahu sahir فلما كبر قال للملك إني قد كبرت فابعث إلي غلاما أعلمه السيرة فبعث إليه غلاما يعلمه وكان في طريقه إذا فلق, إذا فلق راهب فقعد إليه وسمع كلامه فأعجبه وكان إذا أتى الساحر مر بالراهب وقعد إليه فإذا أتى الساحر ضربه فشكى ذلك إلى الراهب فقال إذا خشيت الساحر فقل حبسني أهلي وإذا خشيت أهلك فقل حبسني الساحر mai da dan hadisi dogon abin da ke wannan kalma ke da makaranta wannan kalmomi ruwa ta sahabin radiyar anu ke cewa sahib annabi ya ba ta labari wani abu da ya wuce da a cikin akwai darasi zan ke ce musu kana malikun fi man kana qablakum an samu wani sarki cikin al'umma kafin ku ta musulma kayan kayan al'umma ta wannan sarki wa kana da usahi iya da matsahin shi na musamman kamar da ke da samun ya salafin amsa na buwa da da masu tsahin su ko malaman su ko malaman malamoka irin da kowa da ina shi duk salafunan kowa ya da suna da irin wannan abin su a can da kenan shi wannan sarkin dan ba musulmi ke matsahi matsahi ga iya mai daba dabo inda zuma sarakuna suna da masu baga masu ƙasa ce bana akwai mutuwa ko akwai kaza ko akwai kaza duk shekara amma shekara shekara ake yi don ana ma ana yi a dadi mana yara masu yanzu ba dadi ana yi a hajji a rajiyo sami kwana yanzu da allah shi su gaba daya haka suke kenan iya da shi ma za mu ci kenan irin mutsahin shi na shi na musamman to wannan sarki falamma kabir lokacin da shi ne mutsahi lokacin da ya tsuwa iya gade kenan an kusa tahiya ka je kuma a zaman to babu ba malami a fada ba matsayi a fada sarki sai ba sarkin shawara shine qallu malik yace ma sarkin inni karkabir ka ni dai na girma amma na tsuwa fab'ath ilayya gulam mu'allim musir ka aiko ka wani yaro guda wanda cikin yaran kenan wanda zan karantar da shi tsayi kenan malamin shi ma karantar da shi wanda kenan ko babu shi wannan zai kabace shi fa ba'atha ilayhi ghulamun yu'allimu sai sai aka wani yaro kambacin malam karantar da shi abin da ya iya rutsayi kida zaman to kambacin malam ralab ki kambacin kan malam kambacin malam shikenan wannan yaro da aka tura wajen rutsayi kenan ya zama kenan almajirin matsayi to zuwa ki kamar zuwa makaranta ka je ka dawo sai da malaci ana zuwa razawa wa kana fi tariqi za salaka raibun hanya da yake bi ya tai wajen matsahi ko mace boka din faqada ilai akwai rahib mai rahib irin masu basu komai bauta Allah kuran basu komai bauta Allah kuran masu bauta na Allah kitab bai komai bauta Allah to sai bata wurin shi a hanyar shi akwai irin wannan wurin bauta mai bauta bai komai bauta Allah kuran a faƙada ilai wannan yaro zamana wajen wannan malami ba sami a kalamahu ya ji maganar malami mai bauta fa'ajabahu sai maganar malam ta birgi yawo ta kama hankalin shi shi ke nan yanzu ya samu wurin tsayawa sai yanzu za shi makaranta ta tsahi gidan boka sai tsaya wajen malam wancan zamanin malam rabi shine masabata Allah hutun shine masabata Allah da rawaranci ne sana shine bauta su malaman su to yanzu wa kana idza ata sahira marra bi rahib wa qala ilayka in sai wuce kenan wajen wajen matsayi sai fito wajen malam sai tsaya wa qala ilayka fa idza ata sahir daraba wuto matsalai jima wake tunda abin da iya burge iya kama hanga kama kanin shi in wajen malam ya jima wajen malam boka ko dan bori kai mai matsayi ya ga ya zo da tar kuma talakon gane ta zo kusa a witar gane tar ya jinkiri zawa sai ba shi kashi sai ba he bular yaro akan retar jinkiri din fashaka zalika ila ghaib da yaji sai ga malam mun bota gaskiya naje kashi ke bani nace ma ana naje bugun haki kashi ke bani faqala sai malam ya koya ma yaro dabara ya ce abinda za a yi iza hashitar sahir faƙul habasani ahali an kaje malam matsayin zai baka kashi zai ka tsarmu ban shi ce a gida ka tsare ne wani aiki zai tsaye a gida na ya tsare ne kenan eh gida ka tsare ne gida ka tsare ne a shi ganin ba wanda ka shi ta ahalaka an kuma gaje gida suka ce kama kara faƙul habasani sahir yake ce matsashi tsare ne akwai mayar da bara shi ce ka karya cikin addini cikin abu na addini na abu kare abu na addini ba ka karya ba ya karya ba don banna an yi karya don wani gyara don yaro samun damar ɗaukar ilimi ya ɗauki abin da ya ɗauka wajen wannan malami shi kenan wannan abin haka wannan yaro yake ya je wajen boka ya je wajen malam in ya sha an tsare shi ce gida a gida ya ce iya ta wajen malam matsayin shi na mutsayi magana ce a gida a tsare shi shikenan ana haka fa bainama huwa ala zalik iya wannan hali yaro kai da kawowa tsakanin boka da mala kurarren nan iz ata ala dabatin azimatin kada habasatin nasa kurarren ya zo wata unguwa titi a hanya sai iske wata dabba ta tsare mutane an yi tsinza an ta hana wuce hanya an yi an yi yawon wannan sai ta yi aliyau a'alam a sahiru afalar amurrahi afalar sai yau zan gwada an gani ina ne wane ne malam ko boka ya boka ko malam wane ne yake shi kenan arsan za a yi dabba da abin harbi da kullum arsan an kasa shi ta kullum sai ya zo fahad hajaran ya ku dutse dutse kun ya doka duk masu kibi arsan za a duk mai girma arsan za a ta dutse kun ya doka san ba da an ba wani abu da Allah bai wa abin yi ya doki dutse kullum ta hannun shi ya ce Allahumma in kana amur rahib ahabba ilaik min amar sahir faqatul hadhihi ad-daba hatta madiyan nas ita ya Allah in har lamarin wannan malami rahim mai bauta in lamarin shi ne mahi soyuwa a wajenka a kan lamarin wannan matsayi Allah ka kashe wannan da ba ta kanin dutse bai kashe ba bai kai bai kashe ta bai waye wani ba hara ma kiran duk zai gwada wannan matsayi ya ce in har lamarin wannan malamin ya yi lamarin boka a wajenka ya Allah ka kashe wannan dabba mutane su wuce فرماها فقتلها ومضى الناس يجهي wannan dabba kuma faqatala ya kashe ta ومضى الناس mutan suka wuce kap sabo kenan wannan labari dole kai ne fatar rahiba fa akhbaru yaro yazo wajen malamin shi ya ba malam ga abin da ya wakana a hanya yawa ga abin da ya wakana ga abin da na ce Allah kuma ga abin da ya wakana faƙalar da hurrahim jin haka shi malam ya fi lakta gaba shi mana malamin bauta ya ce ma yaro aibu na ya yaro ɗanɗana an taliyar mu afadar minni kada balaga min amurka ma'ara ya ce ya ruhu yau wa kahi mala ni ma na baranka yau kahi ne ya samu wata aya ya samu wata karama a wajen Allah ya ce yaro yau ni ma kahi ne wannan abin da ka wannan abin da ka yi to ni ma kahi ne daraja ce Allah ba shi shi aya amma ka ce ba karatu ba ne ba imani ne aiki ne kwan zai yi malamin ka ne amma ka yi shi imani a wajen Allah kai shi matsayi a wajen Allah ba karatu bane ba alaka kai yana ya karatu kuma bai kasar karatu da kai yake imani a wajen Allah yake alaka yake alaka da Allah yake karfin imani wannan ba ba wani mala ko a yanzu ba na bane mai mala yace amma wa innaka satubtala wa innaka satubtala kai a maktan wa za a jarabe ka tabbas za ka samu jarabawa domin sarki ne mai da'awar uluhiyya kuma shi sarki ne turo shi ɗan gidan sarki ne kuma yawan wani abin yawa kana ya saka ma sarki ɓangare a ƙila shi ya ce nuftalid falata dullu alayi to yaro in ka samu wahala ba ka gwada ne in ka sha wuya ka gwada ne ka gwada ne rasa dullu alayi to wa kana al-ghulam yubri'u al-akma wal abras kaji wa yadawi an-nas min sa'il adwa kaji Allah baro gare mala ga mala da yaro ta karama yaro ya cika bukurin yake warkar da makawo wanda aka ba maka makawo ba wanda ma aka aiwa makawo ko mai ada ko kuma yi ido bude yaro kurum sai ga nabi Isa kurum yaje a warkar da wanda aka aiwa maka shi haka ma wal abras da kutare masu da cutar dai kai ce wa yadawi an-nas bin sai da addu'a ba ma wannan kawai an faɗi manyan cututtuka masu wahala da makamtaka da kurturta da malafi ne yace da sauran cututtuka ma ku yau iya adda bai ka warke lokaci guda kudu ba na bayan gobe a ana yi da warkiya to wannan lamari na yaro kenan ya kai ya tabbata fa sami'a jalisun lil malik kana qad ami sai wani bawa da sarki ya sami labarin yaro iyawar kadda makawo shi ko makawo ne kun bawa ne فأتاه بهدايا كثيرة فقال ما هاهنا لك أجمع إن أنت شفيتني بوهاري يزول كيوتا كيوتا تكا yace yaro duk wani abin ba da kai na tarawa in ka bar lahiya duk abin naka ne in ka bar lahiya ba faqal sai yaro ce man buhari inni la ashfi ahadan inna ma yashfi Allah ta'ala ni ba na warkar da kowa Allah ke warkarwa fa'in amanta billahi ta'ala da autullah fa shafaq in ka imani da Allah kwaɗai yanzu zan roƙi Allah kuma ya baka lahiya a yayin kiri fa'amanu billahi ta'ala makawo ba wanda ya imani da Allah ya yi imani kuma kai tsaye fashafahu Allah ta'ala Allah ba shi lafiya kenan yanzu Buhari ya sami ido na zai koma bada Allah kai barana ta yi maka biyu ne wa insha Allah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته